إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أدورهم مركز أهل السنة والجماعة والذي والكر كلا أدورهم لما قرأنا جمهور النجار يومنا 21 ga wata na alharar hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da takwas ga watan takwas dubu biyu da ishirin da uku ina ga ƙarshen dai karatun yau kusan wata biyu ba kwana tun shirin da hudu watan bulkada shirin da hudu watan bulkada muka tsere karatun mana ƙarshe na bulog mura na sabbatalatun ya shirya insha Allah yau za mu yi darasi na 125 cikin littafin bulog mura na alhazin hadar sassarai insha Allah darasi na 125 cikin littafin bulog mura insha Allah za mu tashi sabon babi babu shahadat babi da yake magana akan shaidu ko shaida da ake nema a hukunci na musulunci kaga idan sata ce ana neman shaida in zina ce ana neman shaida wata mu'amala ce ka ce haka ne ba haka ne ba ana ba shaida mahimmanci ɗan wakware musulunci ya ba shaida mahimmanci ganin abu ne wanda zai halitta jinin wani ko cire gaba ta wani ko ya halitta dukiya ta wani shi abu ne mai mahimmancin gaske shi sa Allah subhanahu wata'ala ke kira masu imani cewa ya yi wata zina amonu kunu kawamin da su shahada lillah walau ala fusikum awal wani ala qalbi yace ya ku masu imani kunu kunu kawamin da ku tsaya tsayin dake dan Allah ku zamanto masu adalci shuhada lillah bangaren rayuwa ku yi adalci kuma idan za ku shaida ku tsaye da shaida don Allah wannan tsaye da shaida don Allah ce walau ala an fusuku awal bazin aula al'adabi ko da kai ne ba ka da gaskiya aka ne yin hujja ko shaida ku gana gaskiya ka masara kaza waye mara gaskiya wawara wawara kaza kamar gaskiya alwalidai ko kuwa uwayenka ne babanka ne da wani ake wada a ce waye ne ka sako ruhu ka ce baba ne kurum ina tunanin lokaci wasu wani babban mutum ne dai irin yan bari wani ya je gidan shi wani ya shi bai so ba ya zo da iya magana ganin shi wanda ya je gidan ya tashi shi ma dai bai shi kashi ana tattaunawa ga bayaniya sai bayaniya sai cire sarmari da mari fiye shi ma sai rama aka kullu daga baya rigima ta kai konsariya an je ana neman shaida ya aka ce a gaskiya ba kai da bazarci gaskiya ba kai da bazarci gaskiya ta ce ba kai ba kai har bugu aka mata ta dawa ku zai haka ne wani har bugu gaskiya ta faɗa wani har bugu ba haka ne kuma ina ta a cikin Allah duka duka sun koma ga Allah ubanyan sauran ya mutu mata mutu kan sun mutu wani na san su kuma sun mutu kaga an koma ga Allah ko kaga yanzu da sai ƙarya kaga akwai magana ga yanku mata wadda gaskiya ko da kan babanta ne kin Allah ce ka wadda gaskiya ko da uwaye ko da auɗan adabi ko wani dajinka ne na kusa Allah ce in yakun ghaniyan aw faqiran fa la awla bihi kaka diba in zaka sheda a wani mai kuɗi ne kamar wani in aka da gaskiya za a tozarta shi zai amma wani da kamata ba a ce ya kaza a kare mutunci shi don mai kuɗi ne a wani ƙarya haka kuma kuɗi ba talauci a talaka ne aka da sai zai sha wahala a ce ko jan ramuwa ko jan kaza da talaka ne idan kaka diba kuɗin shi kan ku diba talaucin shi wallah aula ma Allah ya cancanta ku bi umarnin shi wajen tsaye da shaida ta gaskiya wannan shi ne Allah ya mana kashe kuma akan cewa falatattabil hawa ta ajiyu kakku san zuciya mana ku ƙin adalci san zuciya ɗauke ka don naka ne ko ka zane Allah ke muku kashe wa in talu a tu'ududu in kuka kuskura wa in talu don dai wata hikima ka kaɗan canza abin ko ka haɗa abin da ba a yi ba a wata rududu ba a zama shaidar da zai ce ba sani ba to wannan dukawa cewa laifi ne a wajen Allah wannan lakan bi ma ta'amaluna khabira Allah sa mu kira daga cikin Allah kware ya bada muhimmanci kuma ta Allah ke ta la jarmannakum shana'an qawlin ala alla ta'jidu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan za ko da abokin adawa kan za ka da kai sheda ka tsaya kai adalci ko da magana gaskiya Allah musulunci ya ba sheda muhimmanci saboda tana halitta jini tana halitta gaba tana halitta dukiya ta wani haka nan ka yi shaida don Allah kuma fara umarnin Allah ne ko mutum tsoron Allah wajen ba da shaida in ma ka ba da ba gaskiya ko ka boye to Allah subhanahu wata'ala kai zai tsaye da gobe kiyama akan shaida ta karya da kai shine babu manawar ko babu shahadat ya hara da ruwaya ta musulun an zaid ibn khalid al-juhani أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل أن يسألها أنا صلى الله عليه وسلم كيتي ما صحابي كنا سوكم باب لابار هي يوم ما سشيدا كما تحسن جواب ذا نعم إتشيني هو الذي يأتي بالشهادة شيء زي زود الشهادة قبل أن يسألها أن يسألها كاهن أتميشيتا يا سنتو إنا كون دبوي كنا كوالي تقول أن تسكير مغانا كوالي كاسر أنا هل كيشي أرغى مزعي كتالا أرغى من قسكيا كي كاسر قسكيا كورو كيشي قسكير مغانا غاين دا أبي وكان مئر من أنا جوانا شين هي يمس شيدا وعن عمران بن حسين رجل رواية مسلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستهدون ويقولون ولا يؤمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن muttafaqun alayhi abin da yake wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna khayrakum qarni yayu a cikin wannan al'umma wanda suka rayu a cikin zamanin da nake rayuwa karni na karni ana ce bana generation guda wadda kuka rayu cikin shekara 100 shekara ɗari harfinta ƙarni kyan suka rayu a cikin ƙarni na kuma sun mallazi na yunan kuma masu bin su baya wanda suka zo a ƙarni na bayan nawa ثم الذين يلونهم كما وإن سكي بن بايا وانشان قالنا النبي أول قرني أوكو شيدا sai kai shekara 300 ta wurin aka malamai ke haddada ya abin shekara 300 ta farko bayan nasar bayan nasar zana da yazo to wannan kenan su ne mutanen kwarai summa yakunu qaumun yashhadun wala istihadu za a samu wasu mutane wanda su za su rinka shaida ba a ma neman su shaida to wannan ne malamai ke cewa me ya kawo can an yi magana an yabi wanda ke shaida ba tare ba da an nema a nan aka kawo wasu wasu ne masu kawo shaida cikin wasu abu na ƙarshe aka kawo waɗanda suke shaida ba a nemi shaidarsa ba haka man wani abin aibu na ce ya dace da hali da aka bukata ko rishin misali inda ba a bukata mai kawo ka shaida abin da ba a neme ka ba kada haka kurin amma inda yake an bukata a nan ɓoyewa zai tabbas amma ka tuma fannin asalin kalbu ita ko don da koyi shaida ma Allah zai shi kuma na annabi ya yabi wanda ya yi ba a tambaye shi ba duk da aka samu wasu halaye wanda mutane ba na kware ba amma a same su da halayya na kware musayyar na sallallahu alaihi wasallam da ke ba labarin khawarij kaga cikin halayyansu ya ambaci sinah mutahalik da maganar ibada ma'ana alamarsu kolo suna kolo kuma suna karatun ƙur'ani wajen ibada za ka raina ibada ka a kan tasu to yin sallah karatun ƙur'ani na yi yin sallah da yawa na yi amma ai ma'ana mai maganar a nan ya hau magana suna karanta ƙur'anin bai huci ƙogo shi ne magana kenan suna mutalar da addini irin hoton kibiya daga cikin abin talaba kaga anan ba karatun bane bane amma suna halin su ga yawan ibada sai aka ce masu khawarij malamai duk da ba a ɗaukan sunan bid'a amma suna ɗaukan hadisin khawarijawa in dai ba kai kira zuwa kayan sabani malamai da ce khariji bai kayyar shi a wajen shi kayyar kahurcici su khawarij yin kabira ka huci da gurin amma ga ga da tsananin san ibada da suka wuce gona da suka wuce gona da su san addini da ka da ra'ayi da monaka aje sahabbai a baya su yi fadinta ta ta karan kansu ita kama sau na a wannan shine wanda malamai wanda rabon kiran sunna suke suka ahlus sunna ko yan izala a mana hadisi yan izala wannan hadisi na khawarij annabi ke jero halinsu suna yawan ibada suna karatu zaka yana karatun ka da karatun su zaka sallar a cikin ɗan izala wajen kira'a wajen sallah sallar sallar sallah kira gargajiyar su ga kenan ɗan izala su da kawar jawa amma aka yi wace mallam an ga karatu wace mallam kan tafi sun izala ana karanta ya sufofi da yawa ahli sunna suna yi wajen gyara sallah wajen karatun qur'ani wajen abubuwa da yawa ya suka ta wani hadisi kenan su ne to su ma ana aiba aibanta na bidan sallah ko da katun qur'ani a akwai wani halin su suna huta daga addini kuma suna kalle musulmi akan ba sa faɗa da kawai cikin halin da ba masa kiwa ciki almuhimmi dai wancan wani abu ne kuma dole magana wannan ruwa da ta kanta ko ba ko sun ga an kai magana magana sai ta kawari kuma sahabbai tun da ransu sun ce sun gano wannan sufa da da muke sufa ta wannan al'umma mun gansu da idonmu kawani jawa ne ba a yin tsalla ba ne ko wani tsalla wanda ana sa soki da su ne kina a nan bai haka mutane ba na kware ba ko ba ba zamanin kware ba a kama abin kware ya ce dai suna shaida ba tare ba da an nemi shaida su wa ya hunun wala yi gamanu kuma ba su da amana suna ha'inta wani zamani na baya a ciki za ka samu waɗannan mutane wanda annabi irin wani halin masu irin wani halin cin amana ba amana wayanzuruna wala yufun suna nazar zamu ce bakance kuma ce addawal yin dai alƙawali in Allah ya ban kaza zan yi kaza ko ko zan zan yi azumi kaza dan Allah zan yanka dabba dan Allah rago ko saniya zan yanka dan Allah na alƙawali da kai na dora ma kai na azumin kwana kaza kuna dora ma kai na izini kaza a kullum wani shi nazar Allah ke ba su goyi fudu bin nazar ba su imanin fari a bara suna taka nazar illa mai bayani a baya kan maganar nazar nazar akwai wanda ake abin zargi ba a bukata bai ma maganin komi akwai nazarin abin yabo wanda Allah ke magana a kan shi nazarin da ake magana ko ake yabo abin nema kurin ka dora maka ba wanda saka ba dan Allah ban kaza ban ba kaza zan yi kaza kurin na dora ma kaina zan yi azumi kaza ko zan yanka dabba kaza ko zan yi aiki na alkhairi na dora ma kaina abinda Allah bai dora maka ba sai ka wajabta maka shi nazar alayya kaza amma irin namu mu a nan bihi nazar na na kabai baka Allah in ka bar da zan yi kaza Allah in ka bar lahiya zan yi kaza Allah an kalli wani kaza da bulaguro kaza zan kaza ka dora ma kanka wani aiki na kwarai a sakamakon samun wani wani shi ne annabi sallallahu alaihi ke cewa tawa ta musul bukhari da sauran wurare yace la tunziru fa inna an-nazara la rudu min al-qadar shay'a fa ma shay'a yakhruju min al-raghira yace annabi ta la tunziru ka ba ma san shi annabi kan ku nazar to irin wancan nazarin da annabi ke hanawa na Allah in ka ban kaza ni ma zai yi kaza ba ma Allah haka ba nan baka ba ma Allah ba nan baka yace kan ku irin nazarin yace da fa inna nazar la yadu bi qadar shay'a nazar bai maganin kuma kan kadara su mutane ji suke yi in ka ce Allah in ka ban da zan azumi kaza Allah in ka ban lahiya kamar dan kama Allah wannan abin zai baka na wannan sallaka shi kawa na wanda da azumin shi kawa wannan akwai wani irin abu kenan kamar shi da aka tabbata shi kamar cewa Allah ba ne baka ne to wa ruwan Allah saka ka azumin Allah kanka kawa ka ce Allah ya banka zaka nan dan Allah ya saka ka mishi ya baka kima dan kame kaza ba ma Allah ka to irin wannan nazarin annabi ya mishi to amma duk da haka in ka riga ka doka kuma abin ya zo sai ka yi ai mana nazar ya riga ya hauka ya ka cika abin Allah an ka banda an gaban kaza ya ka samu kuma dole ka amma ba da maka kuma so amma wanda abin yabo ko da ka tsora maka haka shi magana to su wannan suna nazar amma wa yanzuruna wala yufun wa yazharu fihim siman suna wani hali wanda ayoyi na gama ya yawa gwada kiba gwada taiba taiba ifari taiba ai kawai na kada mai a ganin kamar ɗan kaza da ganin ɗan yi ai ka ganin kasa ƙoshe nake ana baya ba ba masu gwada masu gwada isa da gwada ƙiba ana aibanta wanda yake ramar mai da ko wannan shi aka ta su suna alfahari da ƙiba shi wanda yake gama wani ba Allah bai lahiya ta sababan abin cikin abin da suke kawo da ɗan ƙarami ne to suna da abokai wata kulab ta fada masu jin daɗi masu jin daɗi ya kai wajen gashi kan baka ci kan baka ci kaga na kullun arami kamar shi kenan bai bai cikin bai cin abin da yake samu gashi na arami ko da wadata da kuɗi amma abokan gasar bulbul shi ma ya shiga irin wannan alon shi ma ya rika cin ya rika ci to karshen al'amari abin da sababa mashi rashin lahiya ta timbi dai Allah ya bashi lafiya a takaice dai wannan ana samu ɗabi'a ce ta a yau ta balle magana mata ta asnata hangan ganda hangan ganda gomi hangan ganda zikir gomi ai hangan da go dika dai kwarki ba da a ci a ci abinci aka ci abinci aka kwarka su wasu ma da magani ko abin tabbas ya musu illa kashi daga ci abinci ya wuce gidi ya wuce iyakaka ya wuce cikin ga ya wuce kare ka tabbas abdewa ya bayyana a addinance ban kasan wani haka a addinance a likitance cin abinci da yawa yana iya samun matsala da yawa ga dan sai magana da yake cewa cikin ka karba gida uku kashi daya ruwa kashi daya lunwa kashi daya abinci kashi daya kawai da washi idan ka yi geji ka yi shi ne cikin ka na sulusi daya na ruwa sulusi daya na abinci daya da lunwa shi kenan kaka ya ce a ce kankan kare kana kana ka mutu cikin ya yi lunwa shi da wani ya cikin koshi duk ya koshi ya cika cikin kyan ka ji ya lunwa shi sama sama a kuma sakan wannan an kare abinci amma ya yi lunwa shi sama sama kiran babu iska can ya cika ko'ina ya geji ya cika da abinci ya cika da ruwa babu wuri wani matsala ce na bata ka cika ka ci an ba dama ka cika ka ci ɗaya cikin uku ɗan tsirakin surusun cikinka shi na abinci saura na ruwa ne shi ma ɗaya cikin biki na abar ɗaya cikin uku na lumwashi na lumwashi lafiya lafiya saka saka ɗaya a hankali kaga cikin lumwashi sama sama kuma dama ga illa ta lafiya nan dai a takaice kaga nan magana ce ta magana muna cikin ne babin shaida abinda ake nema da shaida aka da shaida ka bada shaida shine babban wannan wajibi ne kuma inda aka rikice ka san abin ka ka koyi kuma dan yana zubda haƙin wani ko zubda jinin wani tabbas an isha da gaskiya abinda ka shaida ka koyi sai وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي جمل على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود حديث حسن abin da ke ruwaya abdullahi bin umar ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tajuzu shahadatu kha'in bai halatta shaida shaida kha'ini kha'ini ko kha'ina duk mai khiyana a'inci rushin gaskiya cikin mu'amala aka tabbatar da wani ha'in ne ba shi da gaskiya to in ya zo shi a wani ba a masa shaida wani tunda mun san ha'in ne kenan bai halatta in ya zo shaida a yarda a takaici ko da ya yi wala zai gamana da akhi ko kuwa ana neman shaida akan wani abu da aka yi wani ba shi ana rigima da wani akan wani sai wani wanda ya zo da an san akwai wa adawa wata kullalla tsakanin shi da wani mutum ya yi kira wasu a ce ka yi shaida a kan wani abun wannan ya yi gobe ba to matuƙa an san akwai adawa tsakanin shi da wani ba a yarda yin shi zai kamar duk abin da ke ta adawa ta idini tsakanin wani abu da tsakanin su a sani wata rigima tsakanin su to in za a shaida yana kan yarda ba ko gama abin ka san suna da kan su baka ce ai tunda wani ya shiga mutum kware a bayar da in dai an sa a wata adawa tsakanin shi da mutum ba a yarda ya zo shi dan akwai hadarin ya wata abin da ba shi ba wala tajuzu shaharatu qani bi ahli haka ba a yarda da shaida da bara bara ɗan gida akan uwan gidan shi an zo wata rigima tsakanin mutum da wani yaron shi ɗan gidan shi iyalan ko da iyalan aka yi ba a yarda wannan bara na shi ya zo ya shaida shaida a kan rigima da aka ji gidan shi ba a yarda da akwai haɗarin a kauce na ruwa ce ta ahmad haka abu dawud kuma hadisi ne hasan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قريب bai halitta shaidar ba ƙauye a kan ɗamaraya ɗan ƙauye biyu a ɗamaraya shaida ita mahi yawa wannan malamin ke fahimtar masala ba ya tabbatar ruwaya akan haka mahi yawa ta ce ɗan ƙauye bisar su haƙi ko da ƙyamar ko tsanayen maraya korin da gama yin gadabar ga su kaushin hali ƙauyawa da kaushin hali kuma da rashin wannan shirin da adawa ta mara ta ba a jidan gaji dan kurin da ke ta yi hudu kurba ruwan shi kuma sanin haɗarin shaida ƙarya ba san shi na ba a ɗan ƙauye akwai rashin abu da yawa sanin addini sauran su ta ba a yarda ba ƙauye ma ta mara shaida haka magana haka magana ba sanin kurin da ke ɗan ƙauye da yawa ta mara shaida ko da iyana aka yi sai wuce kun da jaki shi daga musu ba ta ya da shi shida kuma kuma kuma ku ira shi kuma wa an umar ibn khattab annahu khatab faqal inna unasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahd rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna al wahya qad inqata wa innama na'khudhukum al an bima zahara lana min a'malikum wannan umar bin khattab kan imam bukhari ya rubuto iya bada labarin cewa inna unasan kanu yukhadun bil wahyi ana wa mutane hukunci da wahayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa maka munafikin a tona asiri ko annabi ma shaida akan kaza wani kaza shahidi ko mutum kware ne a zamanin manzon sallama akan ba wasu irin wannan shaida wannan wai abu ne wanda yana kasancewa ba cewa ba kurin za mu zanzana ma duk abin da aka yi zama zana ana shaida ƙarya a gaban shi ko ana rantsuwar ƙarya a gaban shi amma a ƙyale wani ya ci banza a mana ya kashe cewa kan ku yi tsammanin ka zo kayan rantsuwa ta ƙarya na baka ina aiki da abin da ya bayyana gare ni ya kai abokin rigimar ƙarya ka baki yi bayanin da zai yarda doki haƙƙin wannan baka to ka san kaci yanki na wuta kenan da yana raye ana rantsuwar karya a lokaci amma lokaci akan zo lokaci amma wasu shaida na Allah ya amma umar na iya magana a jumlace wa mutane shaida ya wuce bakka ma wani shaida za mu yi aiki korin duk wanda muka ga ya zama kware ne ya kula da addini bai fito ake banza za mu za mu shi gaskiya wani muna da mutum kware ne an muka ga mutumin banza ne ya shirye shirye ya abu gida ce za mu yi aiki da zahiri za mu yi aiki da zahirin kowa shi ta haka wannan kenan magana ce da ake ta mutumin kware magana shaida aka wannan ruwa ke duk mutumin da ba mu san shi shi shaida duk mutumin ba ka san shi aka da mutumin mutumin kware ne musulmi ne duk musulmi mutumin abin ne mutumin kware iya nan mutumin kware mai shaida sai lokacin muka ya wani aiki da ya saba wa amini na khiyana ko na ƙarya na da bayyane amma zahiri za mu tsaya a kowa inda na musulmi ne ya zo ya shaida kun mun san shi mun san mutumin kware ne aikin kware yake yi za mu ɗauka shi da shi da gaskiya shi sai Allah ko ya kuce shi mun yi aiki da zahiri shi duk abin addini ba abin da ya bari kan da kanta maka ba shaida ba ko shaida musulmi ne amma baka san ba halin shi baka rayu da shi da mutum ce kaza kaza ne shi ma ce ba a da shi da ba sani sai an san ka an san kai mutum da zama da sun zama da kai sun kai mutum kware ne baka kariya baka abu da baka yi an san da haka shi ne ke zama da yawa ne zai iya shaida kanka wanda ba maga ba muna tare da shi musan yaran mugun aiki ba kurin ya zo shaida a kan sada ce aka yi wani mai gaskiya wani kaza ya shaida kurin za mu yarda kuma kudin shari'a tana hukunci da shaida akan magana wani za mu na gaban sha Allah kenan dan nan magana mun kada shine kace mutane a da ana kama su da wayi an hukunta amma mu yanzu wahayi ya yake a ganin shine wannan wahayi da kada wannan nasi ne karara ga wurin kasa cewa duk wanda ya ce maka Allah ya wani wahayi ƙarya yake ƙarya yake wahayi ya yake haka ruwaya da Umar ibn Khattab da Abubakar daga sun kai ziyara gidan umata umata ce Ummul Ala Ummul Ala Ummul Ala sun kai gidan cikin sahabiya ce sun kai gidan da sun je gidan ziyara sai ta wuce da kuka suka wuce kuka ne suka ce bai san ba abinda manzala iske a wajen Allah ta ce musu ba ku san su ba su kuka kuka ta ce ba ku san abinda manzan Allah iske a wajen Allah ya yi abinda ya bari a nan me ya san zuwa da manzan Allah sa ka kanta ziyara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai zuwa gidanka to sun je annabi babu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tuna manzala babu shi yanzu wani abin suka shi kuka da san da cewa abin da manzan Allah ya iske a wajen Allah ya abin da bari abin da ya sa nake kuka ba dan ba annabi na sa Allah annabi sai Allah ya abin da bari anan ina kukan yankewar wahayi da Abubakar da Umar da suka wuce kuka gaba daya daga nan wani hukun sun tabbatar maka wahayi ya yanke kuma abin jaje ne yanzu Allah ya kare da ku bai wata magana da ta ku yi kaza kakubar kaza ga mai gaskiya ga mara gaskiya Allah ya yanki alaka ta magana ce ku kaza kai in dai daga Allah ya nuna ko ya kare annabi ya riga ya kare ya ce komai ya kare duk abin da Allah ke so mu yi ko kar mu yi ya hudu ba wani abu da Allah ya kama wani da kama sabo daga wajen Allah ce Allah ce to wannan su dalilai za ce ƙarya ce ga dalilin da wani sabo in dai magana wahayi ne ya kare sabo da Allah ya kare yace wa inna la wahya qad qata'a wahyi ya yanki wa innama na'khutukum al'an bima zahara lana min a'mal a yanzu za mu ga mu kowa domin hukunci da abin da ya bayyana na ayyukan mutumin kware na kware ne na banza aikin banza mai aikin banza mutumin banza ne kware kinan ba mu shaida ba mu yarda shaida mutumin banza sai kusa an ce aliman hauna aliman hauna kuma sai da aliman hauna ko iman da take wai mutum daga mutum ya aikin manza zai magana cewa aliman aliman hauna iman ne a zuciya yake kenan ko aikin manza wai iman ya zuciya yake annabi ce wannan magana akwai da cewa iman a zuciya yake amma aikin gaba yana tabbatar da aikin zuci da kaga da aikin manza kuma sun kai ba mutum yake ba kawai kana ƙarya kana kana shan kiya kana kana kana akwai iman ƙarya ce Allah yana aiki da aiki iya aiki da zuciya kamar ruwa ya kuma fitar matsala yake cewa inna la la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum lakin yanzuru ila qulubikum ila qulubikum wa a'malikum kafa kasu musulun cewa Allah bai dibar suraka baki ne hori ne bai diba ajsa bai diba gankato ne gajere ne mai ramamme ne Allah bai dibo na to lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana diba zukatanku da ayyukanku kenan aiki da zuciya abu ne tare ka tsaya baka ta fahimta kai ba naka tsaron kai ba ta kwarai ne a imani a zuciya yake eh imani a zuciya yake amma alamar imani ka ba ta kwarai da abin da yake cikin zuciya baka za ka aiki manzan cikin kai imani kwarai ne kana aiki abin da Allah hana mu za mu kashe na mutum banza ne fasiki ne eh aiki da ke fasiki ba mu yadda ka ce kai imani ne zan kwarai ne bayan mun ga aikin ka aiki ba su ne shi magana umar kenan kenan muna aiki da abin da bayan abin da ya bayyana gare mu na ayyukan yanzu zamu dauki kowa da matsayin aikin shi kuma muna ka ba mu sheda kenan ba daukar sheda ta fasiki ruwat ta bukhari wa an abi bakara radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu adda adda shahadatu zur fi akbar al-kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shaida zur daga cikin mahi girman lai da ke magana cewa ala unabbi'ikum bi akbar kaba'ir ya jero ishraku billah wa uqul walidayn kwasu ba ku labarin mahi girman laifi sai yake cewa shirka da Allah guje ba uwaye bukin biyayya ga uwaye da ruwa ta iya zamane iya iya iya kishi gida sai ya koma gyara zama yace ala wa shahadatu ala wa iya ba shahadatu zama suka ana suka tsaka ba Allah yanzu yau ko mai mata kalma ala wa shahadatu zu suna cikin manyan laifi mai dirmi da mutum a gidan wata kabira laifin da cewa sai tuba ba shirka wace da Allah amma laihi ne babba wanda ya kan laihin da laihin da Allah ke tsimi da mutane da mutane tsaye to kenan shi shaidar zur tana daga cikin mafi girman kabira a cikin ruwaya bukhari ya kawo musulmi ya kawo ya ce fi hadisin tawil hadisin dogo ne dai kullun ya kama kan wani magana ta nazar ya lissawa shaharatu zur cikin babban laifi bayan abaci shirka da Allah guje ma uwaye ko tawaye ko waye sai ce da shaidar su wa an ibn abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala li rajul tara shams qala na'am qala ala mithliha fashhad aw da' aw da' أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وسهو حاكم وأخطأ a nan abinda yake ruwayar abinda yake ibn abbas aka dangana zuwa ka ibn abbas ba na sallallahu alaihi wasallama ce manzana ya ce wani mutum tara shams kana garana mace ga gana kana ga ranar kana kana kana kana ga ranar kana ga wannan rana gaban ka kana ganin ta eh yace ina ganin ta yace ala mithliha fashhad auda akan irin wannan nan mene ne karin magana duk da ruwaye tana da rauni wa bisin ya da rauni amma ma'anar hadisin iya ka kamar annabi ya faɗa kana ga rana kenan yi akan irin yadda ka tabbatar da ganin rana haka kake ganin ta ka tabbatar da ganin to akan haka duk za ka yi shaida yadda ka san baka shakka wannan abu ka ga rana haka to kan za ka yi shaida ka yi shaida akan abin da ka gani tabbas wanda baka shakka kan ganin shi ko ka ture ko ka tabbatar ko ko ka bari ka yi shaida da yadda kake ganin rana baka shakka kan ganin ta akan duk abin za ka yi shaida kenan ka yi abin da kana da yakini da shi shi ba na magana kura amma ruwaya tana da rauni illa abin da tsanani muka diba baya da hadarin shaida da wani mutum shaida ya yi shaida don Allah a kamar shaharar da ka yi shaida don Allah a cikin Allah kenan kuwa abin da kake da tabbas da shi tabbas shi na bar maka bayani cewa da yawa kan samu wata mas'ala daga ruwayar hadisin da ya zo da maganar ba shi da inganci amma kuma kowa ya riga an yi jima'i kan abin da yake an ga magana kan hadisi an yi da kowa ya zaga ba a shi da haka a kan batu ya kun muzan na zana kan hadisi cikin musulmi da zan arzai da Allah da zato kenan kaga wannan da abin bakar tabbas kenan tsammani tsammani ne shi da an zo ko shaida ba ta da na kwata kaza ya kawo bayani eh ni je kaza shi to ya ge kullum da an samu sabani ko ku da ku kuna shaida ko ku biyu aka samu daya ya saba wa daya to an samu matsala shaida ku ta yi kai ma dan azna ne an muku haddi da kazafi in za ka shaida ka tabbatar da abun haka ne ta ka shakka kenan shi ne wasu malamai ta cikin tace labarin ya ƙa'ida tace labarin gaskiya ka ci abu uku ake tambayar mutum ba mu su to labarin ya zama gurgu shaida ta zama gurguwa an zo an yi wata fasakar gaba da wani labari kaza kaza kaza kaza ya kace maka a yana ka gaba ta ba da labari ka ga labari kaza kaza ka yi mutane ka a yana kai ka kasa jamu da kai a ce a ce aina wa mata wa kai aina mata wa kai a yana kai duk da zamu ka labarin sai ka labari ka tambaya a yana kai da ka ba labarin gungu ai ka ga da ka ko wani wani yoshi ya yi shuru to akwai matsala to da kace ya shi ya aka yi wanda ya aka yi shi ya kaza bada da aka aka abu to shi ma akwai matsala ina abubuwan kuma su gamu ba to da wata kisa wani labari akwai kuma tsaye da matsala kan shi da tabbata ba baka to yau aka yi a ina aka yi ta ya aka abu kinan baka shaida kan shi shi ne neman abin da zaka wuce ka tabbatar da shi ka tabbatar da haka ne ha zai kula ke nasi ya yi salula wata gina kashi na gazi ya karfafin da kamar mai tambaya ne shi kuma shi da waje ne eh sai ya ce wannan ruwaya ibn aibi ya kaɗa sinadi mai rauni hal hakim ya inganta ruwaya amma a haɗa hakim kashi da inganta ruwaya kuskure ne وعنه وتروى لك ابن عباس شنو عنه وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدى بيمين وشهد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده الجيد abin da yake wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci biyaminin wa shahid da rantsuwa da shaida guda asali shari'a tana aiki da da shaida biyu wannan kayan wani ne kowa da ya sa kace maka ina shaidu shaidu biyu za ne namiji biyu ko mace da mata biyu to yanzu ni na wani ya da amsa ina da wani abu na a wajen wani ko na bashi wani bashi ko na abu na a wajen sai gardama sai aka zo wajen shi ce kawo kawo sheda to ni kuma a wannan zama mutum guda da mai sheda amma an tabbatar mutum kware ne kuma zai yi sheda amma shari'a mutum biyu ta ce maza biyu ko mace da namiji guda da mace biyu to shi ya kawo namiji guda babu shaida na biyu to an yarda ya kawo shaida guda sai ya gama da rantsuwa nan mene mas'ala kusa shara za mu ga a gaba na maganar da'awa yanzu za mu kama shara maganar a takashe dai idan mun zo za mu kan magana ta da'awa ta abu kaza na wajen za mu gano da nan da kuma fanta makon ana yin shaida mutum guda ta rantsuwa guda ta zaman to shaida cikin shaida da mulki wannan jan mun zo kan magana babu na gaba za mu ga mas'ala ta ga shaida ga ga da'awa nan sai ce ruwa ce ga tattalin musulmi makawo haka abu dawo da kuma da misali sun masu sun gashi da sanadi kyawa bayan ma musulmi da mu shi na gaba ne akan aka ce ina inda tashi ina mun kare sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu bisulu wannan ruwaya daga abu hurairah banda ga ibn abbas ma ta tabbata irin wannan ruwaya amma can wasu abu dawud haka tirmidhi haka ibn bani an kasar ruwaya ta je mas'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ya yarda a yi shaida da rantsuwa guda kamashin shaida wannan a cikin bidiyo kun sabani imam shafi ya kai imam haka amma dai wanda ya tabbata maka a sunna ya tabbata kuma ruwaya ce in amma ga al'umma ya ce ba yi cin samun ruwaya ne wani kuskuren malamai ne wanda ce maka ba yi sai mutum biyu ko kaza ya tabbata kada mazana ya yi sahabbai sun yi na halifafun sun yi na ga sayyidina ali haka umar haka sai abdullahi bin abbas abdullahi bin ibn mas'ud ne sai sahabbai tabbata sahabbai yin haka tabbatar da shaida guda kuma da rantsuwa kan bacin shaida ta biyu wani ya tabbata kuran shi yanzu babu da'awu wal bayyinat babu magana da'awa ne da'awa nan da'awa abin da ke da'awa da'awoyi ka ce abu kaza a hannun wani na wani wani abu ne a hannun wani wani ce wannan abin na hannun wani na wani gida ne ke ciki mota ce in me da hannun wani ka lokacin na kai shi ne matsalar da'awa kenan kan wata ambace kai da'awar naka da maganar bayina da maganar shaidu shaida wanda zai ce eh abinda wani ya ce wana ma wani shaida kaza na wani ya maka shaida da ne da awatu shi a ce na shara zama na gaban sha Allah sai ya ce an ibn abbas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجالهم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يا كو بحكي رواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر أنا صلى الله عليه وسلم وأنا رواية الإمام البخاري الإمام مسلم ya ce lauyutan nasu bi da'awa inda za a ba mutane da abin suka yi da'awa na waka za a kan wani kudin a yarda ɗaya su ya hudu ladda'in nasu tuma a rijalin wa amalin da mutane su yi da'awar jina nan wani sani a kashin ta makakwai kusa wa wani kashin tuma wani kashin wani na na kusa da kusa da kuran shi kuka ce a yi kudin wani ko gidan wani na wani kudin inda aka rubuwa kullum mutum ya zo ce musulmi ne ce ai kaza na wani na wani ko kaza na na kashe wani na wani ne kashe shi inda su ai haka ko wani magana a yarda da mutane sun yi da'awar duke mutane da jina da wallakin amma yadda na bada ke ciki a musulunci alaminu ala mudda'a alai rantsuwa tana kan wanda aka yi da'awa a kashi mani al-mudda'a alai wanda misali abu ne a hannun shi ko almudda ya ta almudda wanda ke da'awa almudda alai wanda misali gidan a hannun shi mota a hannun shi inji akwai abin a hannun shi yake sai wani yazo ce wannan abin da wani anan kuma ruwa farko ce maka rantsuwa akan wani da aka yi da'awa a kan shi kenan nazo na ce gida na wane na wani inji na wane na wani kun sai rantsuwa ba haka ba ne nan lafazin ya taƙaita akan abin da ake ni sai ba shi da lafazin da bai ƙara maka bayanin matsala tabbatatta albayin al-mudda'i wal yamin ala man aka da farko ni ne zo ne da'awa wannan gida na wani inji na wani shari'a haka ba kali ne za a fara nema na da na ce wannan gidan na wani ko inji na wani ko gona ta wace ina shaida ni za a mace da farko ba ta kun ya rantsuwa kuna ya tuka mutane a ni da mai da awar za a nemo shaidu wani aka kwana shaidu kuma a baya kenan aka ce ko shaida mutumin kware mutumin da asa mutumin kirki ne bai wa ya kan mutumin kware ne ya kamala ta mutum shaida kai a ce ina shaidunka ta cewa wannan abin da aka yi sai na je na zo da shaidu guda biyu wanda suka shaida wannan abin da wani a gabansu na bada to na alƙali bai ne mara wancan wanda ya abin ya shi kurin gaba shi ganin shi kurin shari'a haka ta ajiye ƙa'ida shari'a ce ke da canza hukunci shi ba gaba ke shaida a zuba jinin mutum a yi kashe mutum a kai shaida ta mutane shaida kurin ake shaida kurin shi da su ba muka muku bayani shaida abin hatsarin gaske eh kurin in yi shaida aka samu shaidu guda biyu wannan abu wani ba ba da ka yanzu aka dan karya ba amma ya aka zo wannan abin na wani ina shaida ka a daina shi muka yi mu muka aure guda a kurin ka yanzu ya kai rantsuwa to a lokacin da ta mai rantsuwa ba ki a bashi to anan da ake mai rantsuwa akan mutu a alaiji kai da ka ce wannan abin mu a wajen shari'a abu biyu ne ana tsarawa abu duk abin da ke hannun wani ya mutu shi ka ne wuta kace na ka tabbaka shaida kenan na shi ne gurin amma in ya ce rashin zikiri ya rutu ya rutu ya rutu wa Allah wannan abin da wannan dole mun bar mishi Muhammad ga bani shaida dole in ya rantsuwa ya ci gurin ko ba ka ga sai bane ba in ni bani shaida yace wannan abin nashi ne ko da naka ne shari'a alƙaliba ruwan shi can Allah ya hukunce shi na gudu mu gani ita shari'a ta musulunci daban da ta duniya ta dan adam shari'ar juju ta mata duniya iyaye ne bakin hukuncin duniya da maka amma a wajen Allah an san ko da ba aka bane ba nan kai ƙarya ai kan je can Allah ya rana sabu kana ba kace ka ba kare ne sai mu zalla ce ba magana tun da zai rantsuwa ta ƙarya ci kayan wunwa ka ci wuta kuka ce ka ce dan na halitta ba da annabi hukunci annabi ya shari'a ya baka gaskiya ka ta banza a annabi ce ka ci yake na wuta kina shari'ar duniya ba kare ba mun karanta wani bai hude da musulmi musulmi zai jari surun layi wannan gona ta wani wani karkata wace annabi ce shaida ba ka da shaida ta Allah ban da shaida da jiji muka yi yace kai bai hude kai ji wa karo karo wata zai rantsuwa shi musulmi ce rasul Allah wallahi bai hude ne rantsu kai da cikana rantsu kai sai ce maka rantsu bai tsoron Allah zai rantsu kariya annabi ce ba annabi ce ba da muka yi haka zai gura mata ka baka shaida ko rantsuwa zai mu bashi haka kala haka annabi bashi eh rantsu ko annabi bashi haka shari'a ta can Allah ya hukunci na hakika kuma yake da zani kenan shine albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man anka mutumin da yazo da awa kaza na wani ina shaida babu shaida baka da magana kai da ke hannunka ka rantsi da Allah na kaje yace ya rantsi gona ce ko ma ne ne rantsuwa alƙali dokar bashi irin shi ne mu anan mun samu mushkila ta wajen gonakai yan ƙauye yan karkara yanzu a duniya ba su da wani guri kamar gona ne zo ya rantsuwa ta ƙarya ya zai da zur tunan don aka ake shari'a ne ya muhimmi na mu can kuma bar mu Allah shi da ya zo ce gona kaza kaza ta kakan shi ko ta baban shi ce alƙali sai ne bi ina shaidu suka shaida kakanka ya ba ya ba wannan abu kuma ka samu shaidu suka shaida ko da ko da ba haka bane ba shi kuma ba shi haka ba shaida ko haka ce gashi tabbata wanda ba wani kun za mu shaidu ba mu kana rantsuwa su shi wace sanar da shaidu in da musan shaidu ne ba ku gane ba shaida na kwarai kun ka ce shaida ne ya sai shaida ba bukatar ya rantsuwa a shari'a in dai shaida ya cancanta shaida ya shaida ba ta karanta ya ce kuranci da Allah haka da ba shi ne duk yin aiki riyar kalle yana yin shari'a da gargajiya kuma in dai mutanen kwarai an san suka shaida haka ne kun haka ne mu a wajen a wajen kari ta Allah zai kunce shi bai ce shi ne gone ai mai zabe sanarsi wani sun sun shaida gona ta wani muna nan baban shi ba babanka mun shaida haka aka yi ku bai ce shi ne zabe sanarsi da Qur'ani ba wani Qur'ani kuna shaida za ki shaida su ta an ji Allah zai zai hukunci kuma ke shi da maganar yin shaida ga wanda ya da'awa kuma wanda ya ce ba haka ba da'awar da aka yi shi ne za a bara su وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم يمين فعصره فأمر أن يسحم بينهم في اليمين أي من حديث أو البخاري nan me yau wannan mai mas'ala bace ce nan rigima ce misali wani abu ne ba a hannun kowa ba yake eh kowa ce nashi ne kowa ce nashi kuma mai shaida irin shi ne to sai annabi zama kowa ya kashi zarrarsa ya ɗauka zarrarsa na wani to wa za a ba rantsuwa kowa zai rantsa ya ce kowa ya rantsa suna nan a nan da sai za ka yi ƙura'a rantsuwa ko ce zai shi ne fa a sara'u kenan to yanzu tun da kun ce kowa ce shi ne a rantsi wanda ya rantsi ya ɗauka ko ya ce ya rantsi ko ba ka san da wace ba ta zai to a nan tun da a nan a nan sai ce to yanzu abin da za a yi za a yi ƙura'a shi ne fa amma a nisa ba da kuma fitilami a yi mai yanzu tun da kowa ce to zai a yi aka ƙura'a wa zai ɗauko rantsuwa wanda ya dago ruwa cikinsu shi zai rantsu ya raba shi ba ta kowa rantsu ya nabe ta musu a yi ƙura wani surun shi hannu shi zai rantsu ya yi rantsuwa ba shi abin ita yi can kuma allah kunce shi haka yi rantsu da ƙura da akwai tarwa da aka cikin magabata ne wanda shi kuma da aka zo haka kowa ya rantsu yanzu kuma ya karba musu abin tunda kowa ya rantsu kenan baiwa ce ba ko ya karba can Allah ya rubuta shi وعن ابي امامه الحارث الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قليل العرق رواه مسلم أنا صلى الله عليه وسلم أنا وتابع ماما ما زال صلى الله عليه وسلم يجي من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه duk wanda ya yanke wani haƙƙin mutum musulmi biyaminihi da rantsuwar shi sai wani yake cewa duk wanda ya yanke haƙƙin musulmi da hannun shi dama ka ciro ka ɗauki haƙƙin wani wanda ya karatu a daga anan da mana anan da mana ko da dama ka dauko dai ga ce ka dauko shi ne ma'ana mutum zo ya rantsuwa ƙarya akan haƙƙin mu tun abin bai da baya iyawa mutum ya rida da kai ya baka wani kayan shi ya sallama kuma mu'amala ya wani gaban shari'a aka nemi kai da kace kayan ka ne ina shaida ba shaida na alƙali zai kai karansa mun ka bayani a baya to kaga anan wanda cin da shi kayan annin shi a gaban alƙali rantsuwa da zai yi kayan shi ne dole mu doka mu shi to irin wannan ne sai yawa kana ba mai abin bai da shaida ku bi da kuka yi sai kai ya kai rantsuwa dan ka san rantsuwarka za ta baka dama baka wannan kayan mutane shi a nan ce da yake baka shi duk wanda ya amshi kayan wani musulmi dan uwan shi da rantsuwar karya shi bai bi ne da rantsuwa ba ta gaskiya ba dalilin rantsuwar aka ba kayan wani to kakkace ka ci banza faqad awjaba Allahu lahum nar Allah ya tabbatar maka ya wajabta ma da wuta dan wuta ne kai wa harrama alaihi janna Allah ya haramta masa da aljanna nan wani zai kawo to ai an ce duk lahin da kai baka dawama a wuta za ka shiga aljanna haka na ma'anar magana wannan haƙƙi da kaci na wani zai hana maka shiga aljanna a lokacin shiga aljanna can kenan sai ka yi ka sai azaba ya Allah ta ka ya maka hukuma ta wannan rantsuwa ta ƙarya da kai ta kwana ce shekara dubu ce shekara ce a dawa rabbi ya ka shiga wuta shi da magana kenan Allah ya tabbatar ka kauta tun haƙin wani da mai Allah ya ma haƙin shi yau ka tuba tun da shi da ka tuba shi kenan amma idan haƙƙin shi haƙƙin wani to Allah bai yahe maka haƙƙin wani he ka biya ko fajiri ko fasikinarci he ka biya shi haka kenan amma hukumar ka wuta aljanna ce maka shiga lokacin shiga inda ko yake shiga can ya kaji a maka azaba shi magana kenan kenan nan sallallahu alaihi wasallam kenan man nikata haqqi mar'i muslim bi yamini duk wanda ya amshi haƙƙin mutum musulmi da rantsuwar shi faƙar aujaba Allahu lahu nar Allah ya wajabta mai wuta wa harrama alaihi aljanna ya haramta mai aljanna annabi da wannan bayani wa qala lahu rajul sai wani mutum kin cikin musulmi sai ya ce ya rasulullah ya ce wa in kana shi an ya rasulullah ko da abun kaɗan ne ya rasulullah ko da abun kaɗan ne ya ce wa in kana qadiran min arab ko da tsimin giya da asawaki ko mingiya ta aka wake na aka yi ko ice aka wake haka Allah zai maka ruwa ce ta musulmi na kuma lokaci Allah kai mu darasin gaba insha Allah na gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته